الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره وانقلابه العظيم babin wanda ya sallaci a zuhur ya ƙara raka a ɗaya ya yi ta raka a biyar kenan da rafkanuwa haddasa na muhammadu bin bashari وابو بكر بن خلاد قال قال ابن سعيد شعبة حدثني الحكم عن ابراهيم عن حكمة عن عبد الله قال to abdullahi bin mas'udin ya ce النبي صلى الله عليه وسلم الظهور خمسا ma'aikin allah ya sallaci a zuhur sai yi ta raka a biyar faƙila lahu azida fi salati sai aka ce da shi an yi ƙari ne a cikin sallah قال وما ذاك to gala manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma za ka me ya faru فقيل له sai aka ce da shi a'a wato sai sai aka gaya masa aka gaya masa kai aka gaya masa abin da ya faru cewa ai ai raka'a biyar aka yi fasana rijilahu manzo Allah sai tankwashe kafafunsa fasa je da sajida tayni ya sujada sujada biyu kamar yadda muke faɗa kaga wato ahlul ahwa'i ahlul bidai wal ahwa'i rawatulawa suna kushe sahabbai suna ƙayyata wa'annan hadisai na sahau tare da tabbatar su da ingantar su da ruwaito su ta fuskoki daban-daban banda magunan shi abdullahi bin mas'udin nan da abu huraira da ibn buhaina da waye da sauransu da haka duka an ruwaito su hadisan sahawu din nan shi ko sahawu din nan wasu suna ganin idan aka danganta sahawu ga annabi a cikin sallah kamar na kasu aka danganta ga manzo Allah wanda ya billahi wanda ya billahi rashin ganewa ne abinda yake da akwai wato zana ya shiga luhuma salati an harakati salati wannan haka an manta take ya shiga luhuma salati min al-mushahadati wa tajalliyati wal iqbali Allah an harakati salati wato abin da yake cikin sallar na munajaci da Allah da hasakai da tajalliyati da suke ciki da shuhudin da yake cikin sallar yakan ɗauki hankalin manzo Allah gabanin ita harkar tsayuwar da rukukun da sujudar da sauransu ainihin sirrin sallah yana tafiya da shi dukkan mu muna sahau kamar yadda ya sahau ko to amma mu me yake sa mu sahau yawa wani abu ne da yake sa mu sahau in an koma gida ya za a yi ko ba haka ba Allah kiyaye Allah ya rufa asiri kowa da matakinsa yawwa yau an jima kaza kaza da sauran sake-sake na zuciya sai ka shiga cikin sai kamance da mai kake yi to wannan namu kenan mukamin mu kenan akwai bayan Allah manya yanzu abin da ya shafi auliya'u irin sahabban manzon Allah sai kuma abin da yake dauke su wani bin Allah ne yake dauke su ga barin wani yanzu kamar sai dina umar yake ce kuntu ujab hizutin shi wa ana fi salati ai mun sha kayan zaki a nan cikin sayar bukari ina cikin sallah na kan haɗa rundunar da zan tura guri kaza yana cikin sallah sai dinga tunani yanzu tustara zan tura abinda wanda zan sa mu ɗadda macijin shi wani zan sa a maimana na sa musu wani a maitara na sa musu wani saƙatu na sa wani amma cikin kalbu zai shiga tsakanin wani da wani wa zan sa a tera sallah ba yana wannan tunanin to kaga shi wannan abin cikin bin Allah yake to shi kuma wannan yakan iya sa shi kuma sahawo zai sai da nawa maru da shi da ire-irensa mu kuma nan shirgin mu na kasuwa ne gida ne da gingimu ne wane ne mu kuma sa mu sahawo kowa ya da mukamin shi kuma tsananin bacewa a cikin shuhudin ubangiji manzan Allah da irin hasakai da tajalliyatin da yake karba da suke kwarin yi masa daga halar Allah shi kuma suna ɗauke shi gabarin ruku'u su gada na sa'a nawa ake suna ɗauke shi gabarin wannan nutsewa a cikin hasken Allah da irin abin da yake karɓa daga Allah da munajatin da yake da Allah kai fata yi irin na annabi kullum mutum ya kawo wani a matsayi samun samun manzo Allah a sallah ai ba karamin mukami bane wanda ba wanda ya isa ya kai wannan mukami wannan sahawun wani mukami ne na ƙulbi da Allah wanda ba wanda ya isa ya kai wannan ka gani ƙulbi da Allah malam wani cewa ya na gaya muku airan nan da aka zo an taro a gidan gwamnati gwamna ya kiransa ya kiran sunansa airan nan mantawa ya da sallah azhar a cikin mutane gwamna ya kiran sunansa saboda tsananin shuhudin gwamnan da yake da ƙyar ya tuno ya samu sallah azhar to ya gani ya ka gani in bikitar da yake ɗinke da halar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda kamala ai ka ma da abubuwan ba za su yi ba tsananin kamala ce amma abin da yake karba daga Allah ya fi karfin yawaye kuma wani abu duk wannan harkar mu ake koya wannan ruku'un da yake da tsagowar da yake da kaza da kaza da yake duk mu yake koya amma shi ya fi karfin wannan ibadar sa ta fi karfin hakan yana koya mana ne da haka kuma ya koya mana ga yadda za ku yi kun yi ta hau na ku shirgin ku kuma in kun yi to gashi nan babu ma ja fi babu wanda ya miƙe daga raka'a ta bi sahiyan da rafkanuwa shi ma bai zaman tahiya ba lokacin da zai zaman tahiya sai ya miƙe tsaye kuma haddasa na usmanu wa abubakarin abi shebata abu shebata ne ya haifi malamai dukkan su ashabul kutubus sitta ƴaƴan abu sheba nan duk malaman su ne gabaki daya da abubakar da usman da abdullahi dukkanin su rijalu sahihi ne ga su abu sheba mutanen basira ne ai wai sha muna ammarin karu kaga daga ibn buhaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah a zurru allah kaga ni ko shi yasa a wata ruwa zai ce sallalina idan salatai ashi ɗayan sallolin marice wato azhar da la'asar kenan ko azhar ce ko la'asar shine yake azunna Allah zuhur ina zaton azhar ce mana yayin da ya zamo a cikin raka'a ta biyu bai zaman ta yi ba sai ya miƙe to da ya zo kuma cikin raka'a ta hudu ya tahiya kai mai sallama sai ya shiga daji man kama min raka'a ta yi ta ji da kabila salami ko ba haka ba kawai abu ma'anar ko ba haka ba
حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون وهو ولا حدثنا له وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر ويزيد بن هارون وابو معاويه كلهم اي بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج ان ابن وهينه اخبره
ابن بحيرة يا بني لبان يا النبي صلى الله عليه وسلم يا نسي حركة تبيت أزهر يا بزمن تهيا ديبا حسي بيد صلى تسع بيسلم أبا يسجد جدو جداد نرب صنوى وسلم من يسلمي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن جابر مغيرة بن شبين عن قيس بن ابي حازم عن مغيرة بن شعبة قال شوبة قال يجي قال رسول الله صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala idan ɗayan ku ya miƙe daga raka'o'i biyu wato idan bai riga ya tabbata a tsaye ba to ya dawo ya zauna idan ya tabbata a tsaye to ka to kai ya dawo zama ya zarce kawai shi ke na ya jira su da zakkarwa biyu shi ne cewar idan fara kal'ar da biya dai himmu a nan ko ba za a idan ya rabu da ƙasa da gwiwoyinsa da hannayensa sun rabu da ƙasa to kai ya dawo ya zarce amma idan ba su rabu da ƙasa ba har yayin ƙura zai miƙe ɗin sai ya tuna ya dawo ya zauna
babu ma ja fi man shakka fi salati faraja ila yaqini babu wanda ya kokonto a cikin sallarsa shin raka'a nawa ne biyu ko uku ya komo kan yaqini حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد السيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن مكهول عن قريب عن ابن عباس daga abdullahi bin abbas عن عبد الرحمن بن عوف sahabi ba wato sahabi daga sahabi kenan ka gani wani kowane babba da babban sa ka gani daga abdullahi bin abbas ne ya karba daga kibarun sahaba shine abdurrahman bin auf eh kala yace sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu to إذا شك أحدكم في سنتين والواحد idan ɗayan ku yana kokonto a cikin shin raka'a ɗaya yayi ko biyu yayi فليجعلها واحدة sai ya ta ɗaya kawai bal ya bai ai yaki ne ke وإذا شك في سنتين والثلاث ga gani ko idan kuma biyu yake kokonto ko uku فليجعلها سنتين ya mai da ita biyu وإذا شك في الثلاث والأربع idan yana kwando uku ce ko hudu جعلها ثلاثة sai ya ta uku ya sanya ta uku ثم يتم ما بقي من ثلاثة sannan ya cika abin da ya saura daga sallah ta حتى sa يكون الوهم في الزيادة har ya zama da zutan nasa a cikin ziyada ne a cikin ziyada ne a cikin ziyada ne yanzu ya janye kokonto a cikin naƙasu نعم yanzu magana kokonto ya tabbatar ba na ƙasu ne ba yanzu sai dai idan ma wani abu ne sai dai ko ziyada ya yi نعم Mhm.
ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن to يسلم sai ya sujada biyu kabla an yi sallama gabanin ya sallama kaga wannan kuma ya saba da nan ko matafiyan mu a cikin mazhaba domin man shakka fi ziyadati to sujada ba da salami ko ba haka ba dama wuri biyu ne muke abin nan to mu ma tattarowa muka riwayoyin نعم muka ga wato cewar a sujada dan kokwantar daɗi da yakinin daɗi to ya ji yawa a cikin hadisa saboda haka muka yi riko da abin da yake ya fi yawa ɗin da kuma aikin malaman madina na to haka mu mazhabar ta mu take an fahimta yayi na Mhm. saboda abin da ya sa shi eh, ruwayar magana akan iya samun wani ne wahami a cikin masu ruwaitowa to shi yasa ba a yin hukunci a cikin abin sai waɗanda suka naɗe sanin abin gabaki ɗaya yasa fuka ha'un nan suka zama dole yawa suka zama dole saboda sai an naɗe abin gabaki ɗaya tukunan shari'a sannan kake iya fitar da hukunci ya zauna daidai ka gani amma in ka je kama wani gefen ƙarfin ta can wani gefen kuma kuma ya ya rinjaye ka to amma su sun san inda za ka kama tsakatsakin tafarki to ka gani sai junan su tsaya kaga mu dai nan su da ba a salami ga mu ko نعم حدثنا ابو كريب حدثنا أبو خالد بن الأحمد عن ابن عجلان الذي بن أسلم عطاء بن يسار عن بن ابي سعيد الخدري قال أمم.
قال رسول الله صلى الله ما عليه يكون وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته idan ɗayan ku na kokonto a cikin sallar فليجد الشك to ya watsar da kokonta ليبنى على ya اليقين ya gini bisa ya ƙi ne yanzu duk inda aka yi wanda ya kwanto ko ɗaya ce ko biyu to ai ita ita ɗayan ya ƙi ne ce نعم wanda yake kwanto ta biyun yake kwanto yawa in yana kwanton ko biyu ne ko uku ne biyun ya ƙi ne ta uku ita ce kokwantar wannan kokwantar shi zai jefa Na.
haka wanda ya kwanto ko uku ce ko hudu ce to shi uku ya ƙi ne ne ta hudun yake kokwanto na
فإذا استيقنت تماما idan ya tabbatar da cika سجدتين sai ya sujada biyu وإن كانت صلاته تامة idan sallarsa cikakkiya ce yanzu ya ƙara ɗaya كانت الركعة نافلة to to to to ita na kai da ƙara ta zama su daɗi gurin Allah وإن كانت ناقصة idan kuma ta tawaya كانت الركعة لتمام ka ga raka'a صلاته.
ta cika masa sallarsa وكانت السجدتان رغم أنف to الشيطان kuma wannan raka'a sujudun guda biyu sun zama turmuza hancin shedan Allah turmuza mana hancin na alhamdulillah اللهم صل على سيدنا